الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم للخيرات وفتح لهم أبواب الرحمات وخص بعض الأيام بفضائل وبركات ليتزود المؤمنون منها بالطاعات ويتطهروا فيها من الزلات نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنير القلوب إذا أظلمت وتثبت الأقدام إذا اضطربت ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها زاد المسافرين وعدة المؤمنين ونور القلوب والأبصار وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فإن خير الزاد التقوى قال الإمام ابن كثير رحمه الله أي خير ما يتزود به العبد لمعاده تقوى الله أيها المؤمنون إنكم في أيام عظيمة ومواسم جليلة أقسم الله بها في كتابه المبين فقال سبحانه والفجر وليال عشر قال ابن عباس وغيره من المفسرين هي عشر ذي الحجة وهي أفضل أيام الدنيا لما اجتمع فيها من أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج وذكر وتكبير وتهليل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري فيا سعادة من عمرها بالطاعات ويا خسارة من أضاعها في اللهو والغفلات أيام ترتفع فيها الدرجات وتكفر فيها السيئات وتفتح فيها أبواب الجنات فالليل فيها مشرق بالذكر والنهار معطر بالتكبير والقلوب فيها بين خوف ورجاء وبين دمعة تائب ودعوة منيب ومن أعظم هذه الأيام يوم عرفة ذلك اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات ويباهي الله بأهل الموقف أهل السماوات قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الإمام القرطبي رحمه الله هذه الآية دليل على شرف يوم عرفة لأنها نزلت فيه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام يوم عرفة أحتصب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده فيا لها من فضل عظيم ويا لها من منة كريمة يوم تغسل فيه الذنوب غسلا وتجبر القلوب جبرا ويرتفع الايادي بالدعاء سرا وجهرا قال صلى الله عليه واله وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفه رواه الترمذي وحسنه فاكثروا فيه من التحليل والتكبير والاستغفار والحوا على الله في الدعاء فان ربكم كريم لا يرد سائلا ولا يخيب آملا عباد الله وإذا أشرقت شمس وإذا أشرقت شمس يوم النهر جاء عيد الإسلام الأكبر يوم الفرح والشكر والذكر يوم لا, لا يوم العاصي ولا البطر ولا التبذير قال الله تعالى فصل لربك وانحر قال الإمام الطبري أي أخلص صلاتك وذبيحتك لله وحده وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة العيد حتى أمر حتى أمر الحيد أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين متفق عليه فمن سنن العيد الاغتسال والتجمل بغير إسراف والتبكير إلى المصلي والتكبير الجهري وإظهار الفرح بطاعة الله لا بالمنكرات ولا المحرمات أيها المسلمون من أعظم شعائر هذا العيد الأضحية سنة, سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وشعار التوحيد والاستسلام قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال ابن كثير أي المقصود الإخلاص وتقوى الله وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم والحديث حسنه جماعة من أهل العلم فاحرصوا رحمكم الله على أن تكون أضحياتكم سليمة من العيوب فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا الأرجاء البين ضعلها ولا الأجفاء التي لا تنقى كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه عباد الله اعلموا رحمكم الله إن أيام التشريق أيام, أيام ذكر وشكر وأكل وشرب قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال ابن عمر وجمهور المفسرين هي أيام التشريق وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام تشريق أيام أكل وشرب وذكر الله رواه مسلم فلا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج ويستحب فيها الإكثار من التكبير بعد الصلوات وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإدخال السرور على الفقراء والمساكين عباد الله هذه مواسم الخير قد أقبلت فلا تضيعوها بالغفلة والخصومات ولا تلوثوها بالمعاصي والمنكرات وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اللهم اجعلنا فيها من المقبولين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الوفا والصفا أما بعد أنواع مسلمين mu sani cewa muna cikin kwanakan nan masu ɗumbin albarka kwanakai wanda a duniya babu wasu kwanakai da suka kai su kima da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kwanakan da ake yawaita ayyukan alkhairi a ciki ubangiji maɗaukakin sarki yana son aikin alkhairi duk yadda yake a cikin waɗannan kwanakai ‘yan uwa musulmi mu sani cewa Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanakai kuma ya tattare dukkanin ibada a cikin waɗannan kwanakai kwanakan nan yau muna biyar gare su saura kaɗan su ƙare a cikin kwanakan ne ke da wani yini wanda ake ce mai yinin arafa yinin tara daga cikin waɗannan kwanakai ko kuma ranar da ake hawan arfa ranar da alhazai suke hawan arfa mu sani cewa ranar da alhazai suke hawan arfa dukkan wanda ke hilin arfa ba zai azumi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni musulmi wanda ba su hilin arafa da su yi azumin ranar tara ga wata ana gobe sallah babba kenan arfa za ta kama ranar talata wannan mai zauwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar musulmi wanda ke da lahiya yake da iko da ya azumin ranar talata mai zauwa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumin ranar arafa yana kankare zunubin shekara biyu shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo don haka za a kankare malaihihika wanda suke sun kai na kwana 700 da wani abu azumin ranar arfa ubangiji ta'ala yana alfahari da shi yana ma mutanen da ke sama su ne mala'iku yana kururuwa yana alfahari da cewa ku kalli bayuna na umarce su sun aikata ku kalli bayuna nasa su yi ibada sun yi don haka kowa daga cikin mala'iku ya shaida ni Allah maɗaukakin sarki na gafarta musu na karɓi ibadarsu don haka rana arfa rana ce ta horin ciki ga musulmi rana ce ta jin daɗi ba mu da mu musulmi ba mu da wata rana wadda ta kai wannan rana kima a ranar arfa ne ubangiji ta'ala ya sabkar da aya cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya ce a yau na cika muku addini na na cika muku ni'imata na cika muku falalata kuma na yarda da wannan musuluncin da kuke shine addini a wajen Allah yahudawa sun tarbi sahabbai suka ce da a ce mu ne yahudawa wannan ayat ta sabka a cikinmu da mun maida ta ranar idi abubakar siddiq ya kalle su ya ce mu ma ranar idin mu ce ayat ta sabka rana ce wadda musulmi suna cikin farin ciki suna cikin jin daɗi ubangijin musulmi yana alfahari ga musulmi yana jin daɗi yana gaya ma mala'iku cewa ya gafarta ma abin da musulmi suke yi mai na ibada rana ce wadda Allah ya gaya mu ya yarda da sallar mu biyar da muke Allah ya ce ya yarda da ibadar da muke wannan addinin da muke na musulunci a ranar ne Allah ya mai stam ya mai kashe ya ce ya yarda da shi wa raditu lakumul islam madina rana arfa rana ce babba a wajen musulmi Allah yana karɓar addu'o'in mu baki ɗaya da haka ya kuwa al'ummar musulmi ranar talata mai zauwa rana ce ta addu'a Allah yana son ko da kana da wata matsalar da ba ka iya azumi saboda wata larura ko rashin lahiya to a ranar arfa ana son kowane musulmi ya zauna ya yi ta addu'a ya yi ta addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata ranar da ake son Allah yake jiran addu'anmu kamar ranar arfa kana hilin arfa ko kuma kana gidanka ko kana cikin garin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin abin da na gai ni da annabawan da suka riga ni suka gabace ni a ranar arfa ranar tara ga wata shine annabi ya ce ina cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko da baka iya wannan doguwa baka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda ake so musulmi ya ta yawaita gai rana arfa rana ce ta tauhidi rana ce ta ba dukkan wani ɗan shirka kunya rana ce wadda babu ranar da shaidan ke jin takaici a ranai yana cewa ba dan na roki a barni ba da kahin rana arfa na mutu ba ya san wannan ranar saboda dukkan musulmi kowa na ibada yan wa musulmi mu yi amfani da wannan dama ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ya rayar da mu ya kai mu a ranar arfa muna da lahiya muna iya furta magana kowane ɗaya daga cikin mu yawaita karanta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko kuma la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir rana ce wadda ubangiji za ya kalla ya kira sunanka ya ce wane ɗan gidan wane ina alfahari da abin da bakin shi ke gai rana ce ta murna rana ce ta jin daɗi rana ce ta baje kolin dukkan wata bukata ga ke ga ɗan adam babu abin da ya gagara allah maɗaukin sarki mu gaya mai halin da muke ciki na talauci mu gaya mai halinmu na damuwa halinmu na rashin lahiya halinmu na rashin tsaro dukkan wata bukata a ranar arfa kowa ya baje koli ya roki allah allah maɗaukin sarki mai karɓawa ne yan uwa musulmi bayan rana arfa rana ta biyu da za ta zauwa ranar goma ita ce ranar sallah babba rana ce wadda ake son a yawaita kabarbari a cikinta a girmama ubangiji saboda ya mamu falala ya raya mu a ranar arfa to ranar goma za mu yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar ne Allah ya buɗe mamu wannan yinin da sallar idi guda biyu al'ummar musulmi so tari mafi yawancin al'adar mu ranar idin babban sallah ba mu damuwa da zuwa masallatai da wuri ko kuma da aiki a masallatai za ka ga wani maheɗi za ya zama shi jiran a gama sallah ya yanka wani mai gidan ma zai zama shi jiran shi a gama sallah ya sauri ya yanka ya sauri ya gama gashi rana ce babba a musulunci ta hi ranar sallah karama kima da daraja Allah yana jin kowa mutanen da ke garin makka da ke garin ko'ina alhazzai da duk inda ake ranar goma ga sallah babu abin da ake gayi sai Allahu akbar Allah kai ne mafi girma ana zubar da jini a wannan ranar saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a mai yanka annab sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar goma ga ranar sallah ranar goma ga wata babu wata ibadar da ta kai bawa ya yanke abin yanka don Allah subhanahu wata'ala rana ce wadda ake zubar ma Allah da jini ake yawan kabarbari bal ma an shar'anta yankan ne saboda mutum ɗan adam ya yi yankan yana yin kabbara rana ce wadda ake son kowane musulmi ya hita ya yi kwalliya da daidai abin da Allah ya bashi mu girmama ranakunmu na sallah al'ummar musulmi ya kai saboda ba mu da kuɗi kowa zai hita hili da yadda ya ga dama ko da ba yi sabon kaya ba mu girmama a ga cewa lalle mu musulmi muna cikin farin ciki muna cikin ni'ima muna cikin walwala Allah ne ya karamta mu da wannan rana rana ce wadda annab sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni da cewa ana son kowane musulmi ya basharti ya zo gaban shi ya kama saboda a yi magana aikin ragon da zai yankawa nashi na layya sau tari daga yau za ga wasu musulmi suna dawowa za su koma cikin ɗaki suna kallon talabijin wasu kuma suna shi wasu suna kwana suna ganin kamar ƙauyanci ne hitowa ana kidimniya ana walwala wane ya jawo wane ya yanke ko da mata gare ka in za ka mata layya in ba ta da tsoro za ta iya yankawa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suna hiddo matansa su yanka saboda rana ce wadda ake son kowa a ga yana walwala ba ka shige cikin ɗaki ba saboda kana da kuɗi a'a shi Allah ya wadata da abin da zaka yanka balle ka yi kuri ka ce wa na je yanka kai amma gama naman ba sai an kawo gida ba a Allah ya ce a yanka kuma ka nuna yankan ibada ce ka zo ka kama a yi gabanka ka samu wani abu daga cikin naman ka cika 'yan matalakawa ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ba naman bane kwaɗayi a wajena ba naman ku bane ke so yana son tsoron allah da ikhlasi da tauhidin da ke cikin zukatan a ranar idin babbar sallah rana ce ana son duk abin da za a yankawa a samu dabba wadda take mai lahiya dabba ba gurguwa ba ba dabba makamniya ba ba dabba mara rai ba ma mara kitse ana son dabba wadda take mai lahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da so zai zama samu ranar idin babbar sallah a yanke raƙumma in babu raƙumma a yanke shanu in babu shanu a yanke ragunna da tumaki in babu su a yanke ƙananan busashe sai ga wanda baya da ake so yanka wannan rana ce ta ambatan Allah subhanahu wa ta'ala bayan idin babbar sallah ya wuce a sallah babba kwana ɗaya ga sallah biyu ga sallah waɗannan kwanakai ana ce masu ayyamu tashri ko kuma kwana uku ga sallah inin sallah ɗaya kenan ɗaya ga sallah ini na biyu biyu ga sallah ini na uku kenan dukkanin su ranaku ne wanda ake kabarbari ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka kowane masallaci da ake salloli guda biyar musulmi duk inda ya sallah ana san in ya gama sallar asuba tun daga ranar goma har zuwa ranar juma'a mai dawowa tun daga laraba an yi sallah alhamis juma'a har zuwa magaribar juma'a duk sallar da ka gama to ka zanna gabanin kai azkar na bayan sallah ka kawo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar a yi kabarbari ko liman ya gayi mutanen masallaci su duka su amsa ko kuma kowa ya nashi ya halatta ranaku ne wanda ake bayyana ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba a kunya ba a boyo musulmi suna bayyana shi'arunsu suna bayyana asalin musuluncinsu ranaku ne wanda ake son kowa ya daga kaskancin shi kowa daga hannun shi yana mai kaskanta ga Allah subhanahu wa ta'ala yana mai neman alkhairin da ke wajen Allah ya ku al'ummar musulmi mu yi amfani da wannan dama don mutum gurinmu na bukatunmu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala balle ma rana arfa duk aikin da kake rana arfa daga azahar ta yi ka samu awa ɗaya awa biyu in kana iyawa har bayan magariba ka yi ta gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala bukatunka muna roƙon Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ida kai mu rana arfa bukatunmu baki ɗaya Allah ka biya mana su matsaltsalunmu Allah ka san su Allah ka warware mana 'yan kasuwanmu Allah ka sanya ma kasuwancinsu albarka marasa lahiya daga cikinmu Allah ka ba su lahiya ƙara musu lahiya masu lahiya Allah ka ba su lahiya da abin da lahiya za ta amfana Allah ka zamanar da mu lahiya a cikin ƙasarmu ta musulmi da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya Allah maɗaukin sarki muna roƙonka wanda suke karɓa kira sai ka kawo waɗannan ruhuna Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikin gidajensu Allah ya ƙara mu dukiyarsu albarka da masu niyya baki ɗai wa ƙumu ila salatikum yarhamukumullah